أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب بلسان عربي مبين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم amma ba'adu yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu jiya mun gama fasali na uku wanda malam ya yi ma wannan fasalin take da fima warada min kitabihi iyahu mawridal mulatafati wal mubarra malam ya cika fasalin da ambatan cewa annabi ya fi annabawa dukkansu ta kasancewan a duk ƙur'ani babu yadda Allah ya kira shi da ya'un nida'i ya'un na kira kenan larabawa suna da nau'in kira guda biyu akwai du'a'u akwai nida'u du'a'u shine a sadirun min sagirin ila azimi wanda karami shi zai yi wa babba sunansa roƙo kenan akwai nida'u kuma wanda sadirun min azimin ila sariri wanda isasshe ne zai kira na ƙasa to mafi yawa Allah ya yi kiran isa wa annabawa malam ya kawo mana cewa yana daga cikin yadda Allah subhanahu wa ta'ala wa mimma zukira min kasa'isihi wa birrillahi ta'ala bihi anna Allah ta'ala qadaba jami'al anbiya'i bi asma'ihi Allah ya kira duk annabawa da sunayensu faƙala sai ya ce ya adamu sukunanta wa zaujukal janna ya nuhu bi salamin minna ya ibrahimu a'rid an haza ya musa wastana'tuka li nafsi ya dawud inna ja'al ya dawud inna ja'alnaka khalifatan ya isa a anta qulta lin nasi ittakhizuni يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا يا يا يا أنا دكان سنداؤني to Allah ya yi hani a yi annabi Muhammadu nida'u sabila da girman manzon Allah Allah bai yarda a ce annabi ya Muhammadu ba Allah ba yi so Allah ya faɗa mana cikin alƙur'ani innal ladzina yanadunaka min wara'il hujurati absaruhum la yaqilun ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم وأن سكزو سنة كيران كذا يا النداء سنة يا محمد يا محمد لا ربا وان قويني ما في يوم سبأ سدهنك لي يا رسول الله ولو أنهم صبروا دا سنية حقوي حسي كافتو دا يافي نسو الخير daga nan sai malamai suka gane to ashe ma haramun ne ana ce ma annabi ya Muhammad haramun ne dan mahaliccinsa ma bai masa wannan kiran ba sannan kuma shi ko du'a'u wato roƙo kira irin na roƙo wanda na ƙasa dai ya nace wa na gaba ba fajeje na fe masarki yana roƙonsa to Allah ya koyar da sahabbai wani irin roƙo za su yi wa manzon Allah Allah ya ce ba kowane irin roƙo ba ya ayyuhal ladzina amanu la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'dan an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun Allah ya ce kada kuna roƙon annabi kamar yadda shashinku suke roƙon shashi kamar yadda ake roƙon mawadaci za ka ga idan za a roƙi mawadaci ai ana karya murya to Allah ya ce in za ku yi magana a gaban manzon Allah ko karya murya fiye da yadda za ku roƙi basaraki fiye da yadda za ku roƙi mawadaci sabila da girmansa a gurin Allah a yau za mu tashi a alfaslun rabi' فصل نبؤ الفصل الرابع في قسمه تعالى بعظيم قدره wannan fasali malam ya keɓance shi ne domin ya mana bayanin yadda Allah yake rantsuwa da manzon Allah sallallahu alaihi sallama saɓanin waninsa malam ya ce mana ƙala ta'ala Allah ta'ala ya ce kowa dai ya san rantsuwa da koma bayan Allah laifi ne ko Allah ya haramta a rantse da lata ko a rantse da uzza ko ka rantse da wani jagora ka ce ka rantse da wani wannan duk kuskure ne ba a ce an rantse da shehi wani ba a rantsuwa da shehi annabi ma abin da yake sa a ce na rantse da Allah da annabi gayar rantsuwan ba annaba ake nufi da ba annabi take nufi da rantsuwan ba Allah bai halatta wa mutum ya rantse da kuma bayan Allah ba Allah ya hana amma ba laifi bane ka ce na rantse da Allah da annabi a idan ka ce ka rantse da Allah da annabi ka hada Allah da masoyinsa ne ba wai ka ce ka rantse da annabi bane Allah yana son a komai sai ka hada masa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to in ka ce ka rantse da Allah da annabi sai rantsuwan ma ta fucika sabila da ka haɗa Allah da wanda Allah ya fi so to amma Allah sabila da girman manzon Allah bai taɓa rantsuwa da rayuwar wani ba sai da rayuwar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ke faɗa mana a alqur'ani la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun na rantse da rayuwanka innahum lallai su waɗannan kafirai lafi sakaratihim ya mahur suna wato ɗimuwa ne suna maye ne a cikin ɗimuwa lafi sakaratihim suna cikin mayensu ne na kafirci suna suna fagamniya amma muhalli shahidin shine la'amurka la'amurka na rantsi da rayuwanka ya rasulallah a suratul hujurati wannan aya take aya na wato 72 ittafaqa ahlu tafsiri fi hadha malaman tafsiri sun yi ittifaki akan wannan kaga in aka ce sun yi ittifaki babu wanda ya bauɗe kenan babu bararre annahu qasamun min Allah ta'ala bi muddati hayati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rantsuwa ne daga Allah rantsuwa ne daga Allah dangane da zangon rayuwan annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam annabi ya shekara 60 da uku malamai ma suka ce shi kadai ya cika shekarun annabta duk annabawa sun ƙetare shekaru shi kadai ne mai shekara 63 63 nan ko malamai suka ce idan ka dubi ramzi na sunan nabiyu nabiyu za ka ga zai baka ramzi 63 ne daidai nunun din nan hamsin ne a ba'un ɗin nan biyu ne ya'un ɗin nan goma ne alifin ɗin nan ɗaya ne na biyu in ka haɗa zai baka sittin da uku daidai aka ce shi kaɗai ne ya cika shekarun annabta daidai da daidai amma sauran dukkan su annabawa kowa ya yi shekarun da Allah subhanahu wa ta'ala ya yanka masa shi kaɗai ne wanda jibrilu ya zo wajensa so dubu ɗari da dubu ashirin da hudu jibrilu yana waɗari daga sama zuwa ƙasa ya je ya dawo ya je ya dawo yana kai komo shi ɗaya ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne malamai suka ce Allah ya yi rantsuwa bi muddati hayati Muhammadin da zangon da annabi ya ɗauka na rayuwa a duniya wa asluhu dhammul ayn min al-umr da Allah ya ce la'amruka amru ne aka ce a nan ba umru ba wato ayan ta zo ne da kira'an ya tafi ne da la'amruka ba la'umruka ba sai malamai suka ce asalin wannan la'amruka ɗin bi mil aini da damma ne na aini ai mun san me umru ko annabi da ce khairun nasi man qala umruhu wa hasuna amaluhu fiyayyen mutane shine wanda rayuwansa yayi tsawo kuma aikinsa ya yi kyau ko? To nan amru da aka ce a nan ana nufin umru ne bidammil ayin da yin damma ma'ayin. Walakin na hafuti hatil kasratil isti'imal an yi mata fata ne sabila da yawan amfani da ita, yawan amfani da ita sai yasa aka mata fata sabila da tafi sauki la'amruka ya fi la'umruka sauƙin faɗa. Wa ma'anahu ma'anansa wa baƙa'ika ya muhammadun na rantse da wanzuwanka ya kai annabi muhammadu saboda wasu daga cikin malamai sun tafi cewa manzan Allah shi kadai ne yake da baƙa'i sauran halittu dukkansu suna da ƙarewa gaba ɗaya abinda nake nufi da baƙa'i ba wai annabi zai wanzu ya zamo kishiyan Allah ba ba haka nake nufi ba kuma ba haka malamai suke nufi ba dukkanin halittu za su ƙare su ɓace cikin samuwar manzon Allah ne sabila da annabi shine ainihin samuwan halittu shine aslul usul duk wani tushe duk wani reshen da ka gan shi a saman bishiya ina ne tushensa ina ne tushensa ƙarƙashin bishiyan ko ainihin tushen bishiyan shine shine makomansa ko to dukkanin halittu tamkar reshe ne tamkar ganye ne ainihin juzur ɗin tushen shine annabi muhammadu sallallahu alaihi sallama kaga ashe kowa yana tsotsar rayuwa ne daga daga munzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kowace reshe tana tsotsar rayuwa ne daga tushe to haka kowa na karɓar rayuwa ne daga ruhin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ruhin manzan Allah shine ruhi mafi girma daga ruhin manzan Allah kowa yake istindadar rayuwa kowa to abin da ake nufi da annabi shi ke da baƙa'i kowa na da fana'i dukkanin wa'innan reshen da su mutu su ƙare amma tushensu yana nan to duka sun ƙare sun komo cikin asalinsu kenan ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko ko malamai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallama shine ƙwayan da yake haifar da reshe yake haifar da ganye yake haifar da duk wata abin da ka ganta alal basifa a doron duniya daga rayuwar manzon Allah ne amma kuma ba an ce maka annabi ne ya halicce ta ba ba an ce maka annabi ne ya halicce ta ba ana nufin daga ta samu ne daga samuwan manzon Allah kamar yadda mangoro ya samu ne daga bishiyar mangoro riɗi ya samu ne daga daga riɗi daga daga ƴaƴan ganyen riɗi ko haka tumfafiya ta samu ne daga bishiyar tumfafiya to mu kuma mun samu ne daga bishiyar samuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am malamai suka ce Allah yana nufin ya Muhammad wa baqa'ika ya Muhammad wato na yi rantsuwa da wanzuwanka ya kai Muhammad wakila an ce wa aishika ya muhammad na rantse da rayuwanka ya kai muhammad wakila an ce wa hayatika ya muhammad na rantse da rayuwanka ya muhammad akwai aishu akwai hayatu aishu shine rayuwa na yau da gobe wadda mutum zai rayu da ci da sha da sauransu hayatu kuma yakan iya ɗaukan suna ani rayuwar da mutum ya yi a alamun zarri da rayuwar da mutum ya yi a farfajiyar duniya da kuma rayuwar da mutum zai yi a alamin barzakhi wannan yakan iya ɗaukan hayatu gaba ɗaya na'am wa hazihi nihayatu ta'zim wannan shine ƙololuwan girmamawa wa gayatul birri wat tashrif wannan shine ƙololuwan mataki na albirri tsantsance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa tashrifi da kuma wato girmama shi sallallahu alaihi wasallam قال ابن عباس رضي الله عنه ما خلق الله تعالى وما زرع وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس يتي ما خلق الله ألا بحل التابع وما زرع سنن بكله بكل دوة أبو زرع دقشيني أكفتد ذرية كو zurriya zurriya kuma daga zarra ne zarra kuma shine yan wa'innan ƙwayoyin da ake ce ƙwayan zarra alkarbala ƙwayan zarra daga nan aka ciro zurriya sabila da zurriya suna hayayyafa suna fita daga wato sukan hayayyafa su yawa kamar zarra haka to Allah bai fitar da wani abu wanda sannan kuma wa ma bara'a bara'a ma halitta ne shi ne ake ce ai bari'un nisan mahalici makagi to Allah bai kagi wata nafsu ba akrama alaihi min muhammadin wanda ta kai masa annabi muhammadu jama Allah bai halitta wai wani rudadde ya ce wai annabi ibrahim wai duk qur'ani ma babu yadda aka ce annabi ya fa annabawa wai annabi ibrahim ma ya fa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan rudadde bayan ma ruɗaɗɗe jahili in banda jahili babu wanda zai ce zai hada annabi muhammad da waninsa sallallahu alaihi wasallam a id nazaran fil kalki ta'alam bi annahu ka ahmad lam yansha wala huwa yansha alfaza zai ce ka duba da kyau idan ka shi zai baka amsan ba a yi kaman annabi ba kuma ba za a yi ba cewa ma sami'tu Allah ta'ala aqsama bi hayati ahdin gairahu Abdullahi ibn Abbas ya ce ban ji Allah ya rantse da rayuwan wani ba idan ba rayuwan manzon Allah ba in ka ce akwai wani wanda ya fi annabi kawo shi kawo da abin da ya fi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya fi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال أبو الجوزائي أبو الجوزائي ياتي أبو الجوزائي شيني أوس بن عبد الله الربعي البصري يعني daga cikin manya-manyan malami kuma aka ce wannan magana da ya faɗa kusan ya karɓa ne ruwayan yakan dangantu da sayyida Aisha alaiha salatu wassalam ma aqsama Allah ta'ala bi hayati ahadin Allah bai yi rantsuwa da rayuwar wani mutum ɗaya ba gairi Muhammadin in ba annabi Muhammadu ba لأنه أكرم عليه لأنه أكرم أكرم البرية عنده سبيل هذا شيني أكرم البرية شيني ما في جرمة البرية تالتي أكرم البرية أفضل البرية أشرف البرية أعظم البرية أوفى البرية أسخى البرية أبر البرية تو دكان وتصفة تنقرتا النبي يا تنتنتو النصفة كما يا سمد والنصفة in ka ce da ka mana za ka na lissafo kalmomin da suka dace da annabi ma da ka ɓata lokacin ka ne ka wahalar da kanka ba za ka iya ba sai ibrahim ya ce wata adabu ahil mustafa laisa nafi'an wa laisa ushairul ushri ma fi sahifi ka zauna ma kana kirga darajojin annabi kana ce shine mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza baya da amfani sabila da littattafan da aka rawaito wanda suka kawo mu'jizozin annabi ba su kawo ɗaya cikin kashi ɗari ba ba su kawo ɗaya cikin kashi ɗari ba mai alfaga ya ce ya ce wa an na yi addun ramlu fi a rasatiha ya ce kai yaya ma za a yi a ɗauko abin awo a ce za a ƙirga rairayi a farfajiyar duniya a ce ana son a garairayin duniya mudu nawa ne wanda wannan ba sai ka ce masa mawakaci ba wa an na yi kalul bahru ta yaya za a auna kogin maliya da langa ko da mudun awu wal bahru musbidu bayan kogin yana da kumfa kogin yana da raƙumi yakan tashi ya je sama ya bigi kansa ya baje ya dawo to annabi ya fi kogi yawan mu'jizozi ya fi rairayi yawan mu'jizozi ya fi taurari yawan mu'jizozi ya fi bishiyoyi ya fi abubuwa sallallahu alaihi wasallam wa qala ta'ala bayan rantsuwan da Allah ya yi da manzon Allah ya ce la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun sannan Allah ta'ala ya ce yasin wal qur'anil hakim اختلف المفسرين واختلف المفسرون في معنى ياسين malaman tafsiri sun yi saɓani akan menene ma'anan yasin ala akwalin akan maganganu mabambanta fa haka abu muhammadin al-makki abu muhammad al-makki ya hakaita cewa ma'anan yasin annahu ruya anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala li inda rabbi asharata asma'in zakara minha taha wa yasin ismani lahu ce manzan Allah ya ce yana da sunaye goma a gurin Allah daga cikin sunayen annabi ya ce akwai taha taha wanda taha in ba mu manta ba akwai suratu taha suratu taha taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa ba mu saukar maka alqur'anin nan domin ya rasar maka da rabo ba annabi ce to a cikin sunayen da Allah ya ambace ni da su a gurinsa kwaya goma akwai yasin sannan da akwai taha wa haka abu abdurrahman sulami an ja'far bin sadiq annahu arada ya sayyidu Allah yana nufi da yace taha yasin Allah yana nufin ya sayyidu mukhatabatan li nabiyhi yana magana da da annabinsa wasu suka ce ma'anan yasin ya sayyidu bila da larabawa wani lokaci sukan shafe shashi na suna haka sai su bar wani shashi sukan yi irin wannan kamar manzon Allah yakan ce ya Aisha in zai kira sai da Aisha ya Aisha ko ya ce ya Aisha duka yana yi ko ku kaji suna ce ya sahi ya sahibi ainihin ya sahibu ake so a ce sai a ce ya sahi to Allah ma zai ce ya sayyidu sai Allah ya ce ya sinu ya shugaba sai aka shafe mai sai aka shafe dalin ilmi ita kuma tanwini sai aka mai da ita nunu dama tanwini tanwini akan yakan zama nunu nunin yakan zama tanwini yanzu idan ka ce sayyidun kaga tanwini kai amma kuma nunin ka fitar ka fitar a pronunciation na na south din da ka fitar to Allah da ya ce yasin in ji Ja'far Sadiq ya ce Allah yana nufin ya sayyidu ya shugaba dan haka kaitan masu cewa ba a ce ma manzon Allah sayyidu kaitan su annabi ma da kansa ya ce ana sayyidu waladi adam wala fakar ana awwalu man tashaqqa anhu al-ardu wala fakar wa ana awwalu shafi'in wala fakar wa ana awwalu mushaffi'in wala fakar annabi ce ni ne shugaban 'ya'yan adamu ban alfahari ni ne farkon mai ceto ban alfahari ni ne farkon wanda ƙasa za ta kece a zara'ilu ya zo jibrilu ya zo mun da taguwa ya zo mun da abaya da alkyabba na kayan ado a saka mu ya hawar da ni kan buraka ya ja ni akan burakan ana awwalu man tashaqqa anhu al-ardu wala fakara to duk wanda ya ce ba a ce ma annabi muhammadu sayyidu ya karyata manzan Allah ya karyata manzan Allah Allah ma bai kira wani annabi daga cikin annabi annabawa ya ce wa sayyidan wa asuran ba wa nabiyyan min as-salihin ya ce masa sayyidan ne shi hasuran ne shi kuma nabiyyan ne shi min as-salihin to in za a ce ma wani sayyidu cikin annabawa to kuwa ashe annabi za a faɗa masa kalman da tafi sayyidu za a faɗa masa sannan a wa an ibn abbas radiyallahu anhu qala yasin ma'anan yasin ya insan ya kai mutum idan za ka ce ma annabi muhammadu insan to ya lizimce ka ka kawo sifan da zai bambance insaniyarsa da wasu in ka ce masa insan sai ka ce masa al'insanul kani mutumin da yake kowa ce amma bayan da wannan ka ce masa insan to ana tsorace haka sabila da insan suna ne ami da kowa na karba annabi kuma yana da bambanci da kowa wasu sun ce insanu an ciro shi ne daga nisiyan ɗabi'an ɗan adam na mantuwa shi yasa aka kira shi da insanu wasu kuma sun ce insanu an ciro shi ne daga unsu ma'anan unsu kewa a yanda duk mutum yake to yana son wanda zai na ɗebe masa kewa sai wa masu miyar insanu illa li unsihi wa man qalbu illa annahu yataqallabu ba a ce mu mutum insanu ba sabila da shi mutum ne mai son kewa sabila da kewansa ne wa man qalbu ba a ce zuciya ba a ce ma zuciya qalbu ba illa annahu yataqallabu min halin ila halin ba a ce ma zuciya zuciya ba mai kalbo ba sai don tana canjawa ma'anan kalbo shine canjawa ka canja to zuciya yakan iya canjawa lokaci ɗaya at once haka na'am sai ma'anan yasin ma'anan sa ya insan arada muhammadan Allah ya nufi insanu anan waye muhammadu ne wa qala ko ko yace huwa qasamun shi rantsuwa ne ma'anin ya insani ina rantsuwa ma'aninsa kenan wa huwa min asma'illahi ta'ala wasu suka ce yasin yana daga cikin sunayen Allah ta'ala an faffaɗi ire-iren waɗannan kamar yadda aka ce ramadan kalmar ramadan suna ne daga cikin sunayen Allah ta'ala to haka aka ce yasin shi ma suna ne daga cikin sunayen Allah ta'ala amma abinda aka fi rajahi akai yasin suna ne daga cikin sunayen sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa qala az-zujaju az-zujaju yace az-zujaju shine abu ishaqa ibrahim an-nahwi ɗaya ne daga cikin manya manyan malaman nahwu wadda yayi wata littafi shahararriya wadda ake kiranta al-jumal to shi ya faɗi wannan magana yace ma'anahu ma'anan yasin ya muhammadu ya wadda ake gode masa wakila ma'anansa an ce ya rajulu ya wannan babban mutum wakila an ce ma'anansa ya insanu ya wannan mutum rajulu ya wannan namiji wato mutum namiji insanu kuma ya wannan mutum sabila da insani shanin ne yana ɗaukan mace yana ɗaukan namiji wa an ibn al-hanafiyya daga ibn al-hanafiyya ibn al-hanafiyya shine abu abdullahi muhammad ibn abi bakr siddiq shine abu hanafiyya to shine yake cewa ma'anan yasin ya muhammadu ya kai muhammadu ma'anan yasin kenan wannan hadisi ne wanda imamu ahmad ya farar da shi cikin musnadinsa mujalladi na biyar shafi na 200 shafi na 26 a shafi na 260 a fitar da wannan hadisi wa an ka'ab daga ka'ab ya ce yasin ma'anan yasin قسم أقسم الله تعالى به قبل أن يخلق السماء والأرض بألفي آن رنسوان الله ييوان الرنسوان كافين يهلك السماء دكسد شكرا دبوبيو كما ما أنوان الرنسوان شيني يا محمد إنك لمن المرسلين هاجفا تنكا دين أهل السماء wannan sama da sai da aka halicce ta da shekaru dubbai adamu ya zo sama wannan kasa da sai da aka halicce ta daga shekaru dubbai adamu ya sako kasan dan ba adamu bane farkon wanda ya fara zama a duniya ba adamu bane to tun kafin a halicci sama da kasa da shekara dubu biyu in ji ibnul hanafiya tun kafin a halicci sama da kasa da shekara dubu biyu allah ya yi rantsuwa da manzon allah rantsuwan nan shine yasin na rantse da kai ya muhammadu innaka laminal mursalin kai kana cikin manzanni ai na san masu sauraro suna ji ba da ka ake faɗa ba kuma ba da mulan ka ake tsarawa maganganu ne na magabata magabatan da sun shekara sama da dubu kai littafin mata fi shekara dubu in ka ce mu yan zafin kai ne akan manzon Allah to an dade ana zafin kai a sahabbai ma akwai yan zafin kai akan akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai yan jiran takwana akwai majazubai to bada in muka bayyana soyayyar mu muka bayyana jazban mu akan san wani ba mu nuna wa manzon Allah ba mun zama manya manyan maciya amana mun zama maciya amana shugaban kasa zai zo a ga kowa warwar warwar an shiga gari fil fil an ɗauko tuta ana abubuwa ana abubuwa menene ana murnan adali ya zo waye wanda yake kowa adalci ba manzon Allah ba me yasa ranar maulidinsa ba a ganka ka fito kana wannan damuwan ba ranar sai ka buya a gida ranar bakin cikin ka ya zo sai magana ya tashi ka zo ka cika mutane da ihu ka ce kai ne kaza kai ne ma wanda ka gane ma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ashararanci har yaushe mala to girmama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne kuma ya kamata mu gane ba wai ɗariƙanci ba ne girmama manzan Allah ɗariƙa ma ta kwaikwayi wannan abu ne girmama manzan Allah sufa ce ta addini gaba ɗaya in dai ka amsa sunan addini to ya zama maka dole ka girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa ake tambaya ake ce me alaƙar mu da shi'a mu ba ɗan shi'a ba ne amma muna da kyakkyawan alaƙa da su muna da good contact da su alaƙar shi ne manzon Allah ranan da muka yi shela muka ce to mun fito don mu girmama manzon Allah mu girmama watan da aka haifi sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi Ibrahim yana ce hani alli Ibrahim la hilaluhu هلال بدا للناظرين جماله هلال ربيع فيه جاء محمد فتم لنا البشرى فتم لنا البشرى واما نواله to wannan ranar in muka fito sai muka su ma sun fito da su girmama manzon Allah mu wannan ranar ko kirista ne fito dai ta mu ya zama dan uwan mu ba ya zama dan uwan mu muna tare da shi tunda zai girmama mana abun san mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ballantana musulmi dan uwan mu to mu har yanzu har gobe muna jira mu ga an yi maulidin sunna tunda mu muna yin bid'o'i a ciki to muna son ku ku nuna farin cikin ku da samuwan manzon Allah amma na sunna ko irin yadda ake yi ma Muhammadu ibn Abdul Wahhab a Saudiya don Allah ko irin sa ayi ko irin sa ayi kun san akwai wani rana a shekara akwai wani sati a shekara da suke kiransa usbu'u Muhammad ibn Abdul Wahhab wannan satin an ware shi ne domin wayar wa mutane kai dangane da alherin da muhammadu dan abdul ya zo ya yada wannan satin gaba ɗaya an ware ne dan a wayar da kai waye shi waye nasabansa waye meye darajojinsa wani alheri ya yi wani jihadi ya yi oh shi ya kai a taro a yi masa sabila da ya yi jihadi amma manzan allah sallallahu alaihi wasallama ba za a masa ba an yi an yi adalci kuwa an yi an yi adalci to sabila da haka duk wadda da a masa taro to annabi ne ya fi cancanta a masa taron kafin a yi mawuni kai ba za ka zama mumini ba sai annabi ya fi maka komanka na duniya ya fi ma uwa ya fi ma uba ya fi ma ɗa ya fi ma dangi ya fi ma ya fi ma in danginku kaf da su kare akan manzan Allah su kare ba za ka bar san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba irin yadda wani sahabin manzan Allah ya faɗa ma gyatumansa gyatumansa ta fito rana ta zauna tana kuka ta ce wallahi ba zan bar rana ba har sai an ɗauki raina ko ka kafirce da muhammadu sai ya ce mata babu haka ne ta ce e ya ce to wallahi in da ke rai ɗari kamar batir in ya mutu a sa wannan in ya mutu a sa wannan in ya mutu a sa wannan sai dai ki mutu in dai akan manzan Allah sai dai duk azara ranki ki mutu a kawo wani ran a jona miki ki rayu ki mutu yace wallahi ina gani sai dai ki mutu ba dan bar manzon Allah ba dan san manzon Allah irin wannan san za mu kwaikwaya mu tsarkace manzon Allah da shi da fatan muna gane a mun kawo maganan Ka'ab Ka'ab da ya ce Yasin kasamun ne rantsuwa ne da Allah ya rantse da manzon Allah kafin ya halicci sama da ƙasa da shekara dubu biyu ya Muhammadu innaka laminal mursalina rantsuwan shine ya kai annabi Muhammadu kana cikin manzanni sun maƙala sai ya ce wal qur'anil hakim da alqur'ani mai tarin hikimomi innaka laminal mursalina kai kana cikin manzanni fa in quddira annahu min asma'ihi sallallahu alaihi wasallam Qadir Iyad ya ce idan aka kaddara Yasin yana cikin sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sahha fihi annahu qasam kuma ya inganta cewa lallai rantsuwa ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana fihi min at-ta'zim ma taqaddam a cikin sa akwai girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya gabata wa yu'akkidu fihi al-qasam rantsuwa yana karfafa al'amarin عطف القسم الآخر عليه وان عطف القسم ده أكي أي رنسوان قوة يا بيوني أما رنسوان نبي فرق الرنسوان أن في منزل الله ندشي رنسوان نبي كما أن يأفيني أكان ياسين إن ياسين نارن سيد ونشو غبا والقرآن الحكيم تو wannan wawan din adatul qasami ne akan yasin malam ya ce mana wa in kana bi ma'anan nida'i in ya zamo da ma'anan nida'u ne Allah yana nufin ya insanu ne faqad jaa qasamun akara ba'dahu litahqiqi risalatihi akwai wani rantsuwa daban wanda ya zo domin ya karfafa risalarsa wa shahadati bi hidayatihi kuma ya tabbatar da shiriyarsa aqsama Allah ta'ala bismihi Allah ya rantse da sunansa yasin kenan wa kitabihi da littafinsa wal qur'anil hakimi kenan innahu laminal mursalin duk waɗannan rantsuwan biyu idan ka ce yasin din ba annabi bane idan ka ce ba da annabi ake yi ba to da aka ce yasin din amma ai ka yadda wal qur'anil hakimi an yi rantsuwa ne da alqur'ani ka yadda wannan karara ne to akan me aka yi rantsuwan karanta ayar gaba innaka laminal mursalin kaga akan annabi kenan aka yi المقصود لأجله don shi aka yi rantsuwan in baka yadda ya san sunansa bane to ka yadda wal qur'anil hakimi rantsuwa ne innaka la minal mursalin kuma ana ce wallahi tabbas kai din nan kana cikin manzanni ala siratin mustaqim shine malam yace mana a الله سبحانه وتعالى أقسم الله باسمه وكتابه أنه لمن المرسلين بوحيه إلى عباده وعلى صراط مستقيم من إيمانه هنا كان هنيا مديديتيا وند أبايا من كان ترواوي عند أكتي من الصراط المستقيم من زن الله نيكو من كان تقو نعم أي طريقي أي هنيا وند لا أي لا, لا أو إجاجة فيه باب كركتا أتكنسا ولا أدول عن الحق هما باب وتبولي وقبر الجسكيه قال النقاش نقاش ياتي نقاش وني babban malami ne mufassiri da aka yi shi a Baghdad sunansa Abu Bakr Muhammad ibn al-Hasan ibn Muhammad ibn Zayyad ainihin dan Baghdad ne kuma makarancin Qur'ani ne kuma mufassiri ne to shine ya faɗi wannan magana da zamu faɗe ta yanzu yace lam yuqsimullahu لم يقسم الله تعالى لأحد من أنبيائه بالرسالة في كتابه إلا له لم يقسم الله الله بيرنسوا لأحد دون من أنبيائه دك أن بابا بالرسالة دمنزن في كتابه التافز إلا له سوى زان الله كو وقال فيه ياتي للي أتكين هكا أكوي من تعزيمه جرم من زان الله وتمجيده دمجداشي تمجيد من المجد تعظيم كما آه شي تعظيم كما ونن واتو ابينك من التعظيم على تأويل من قال أكم فسر وندي إنه يا سيد واتو واتو الله ينا نفين يا سيدني دا تشيوا ياسين الله ينا نفين يا سيدني وقال صلى الله عليه وسلم من الله صلى الله عليه وسلم ياتي ana sayyidu waladi adama wala fakra kaga ya fito fili ya ce ni ne shugaban 'ya'yan adamu ba na alfahari wannan hadisi ingantacce ne da an fitar da shi a cikin littattafan hadisi da yawa turmizi ya fitar ahmadu ya fitar bai ya fitar ibn maja ya fitar suna da yawa wanda suka fitar da hadisin wa ta'ala allah ta'ala ya ce la uqsimu bi hadha balad وأنت حل بهذا البلد الله يتي لا أقسم لا أنا أكتي زائداتي لا تفيد شيئا باتنا فائدا تدى وتوني أبو بني معنى لا أقسم أقسم بهذا البلد إن رنسوا دون كيف wasu kuma suka ce babu yadda za a yi Allah ya kawo abu sannan a ce wannan abun baya fa'idantar da wani abu tunda Allah ya ce la to lan tana korewa ne la uqsimu bi hadha albalad ba sai na rantse da wannan gari saboda girman garin ba alaman girman garin shine wa anta hillun bi hadha albalad kana cikin garin ya rasulullah wasu haka suka ce suka ce Allah na ce ba sai na rantse ba in na rantse alaman abu na da girma ne to shahidin da zai nuna ma kowa wannan gari na da girma wa anta hillun bi hadha albalad ya rasulullah kana cikin wannan gari wasu kuma suka ce ladin za'ida ce Allah yana nufin uqsim bi hadal balad ina rantsuwa da wannan gari me yasa na rantse da garin wa anta hillun bi hadal balad dan kana cikin wannan garin ne garin bai kai a rantse da shi ba sai dan kana cikin sai ya rasulullah ila aka ce la uqsimu bihi iz lam takun fihi ba'da khurujika minhu Allah yana nufin wato ba zan rantse da wannan gari ba sabila da baka cikin sa bayan fitanka daga cikin garin hakahu maki haka maki hakaito wakila an ce la a nan wajen za'idatun za'ida ce kamar yadda na faɗa mana ai uqsimu bihi ina rantsuwa da wannan gari wa anta bihi ya muhammadu halal kai din nan kana saman me cikin wannan gari au hillun ko kuma wato wanda kana sauke kana zaune cikin wannan gari ko ba haka ba wa anta fihi wa anta ya muhammadu halalun au hillun laka ma fa'alta fihi ya halatta maka duk abin da za ka aikata a cikin wannan gari a alat tafsirai ne akan duk tafsirin da ka ɗauka cikin wannan tafsiri biyu ya wato tabbatacce ne in ma ka ce laɗin za'ida ce in ma ka ce laɗin kuma nafiya ne wal muradu bil baladi abinda ake nufi da albalad inda ha'ula'i a gurin malaman tafsiri shine makkata garin makka kenan ma'ana Allah ya rantse da garin makka sabila da annabi yana cikin garin makka to abin da malam yake so ya nuna maka nan shine Allah yakan yi rantsuwa da halitta amma da dalili da dalili sabila da za ka ga idan an yi rantsuwa ai akwai jawabul qasam amsar rantsuwan dalilin da yasa aka yi rantsuwan to baya ga rantsuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk rantsuwa mafi yawa da zaka gani a cikin alkur'ani dalilin rantsuwan shine manzon Allah dan a nuna darajarsa idan mun lura nan ma dalilin rantsuwan da Allah ce la uqsimu bi hadha albalad manzon Allah ne dalili din Allah ma ya faɗa mana wa anta hillun bi hadha albalad na rantse da garin ne saboda kana cikin garin wa qala alwasili wasili ya ce a yake cewa ai yahlifu laka bi hadha albalad Allah na rantsuwa da wannan gari allazi sharraftahu bi makanika fihi wanda ka ɗaukaki wannan gari mu lura da wani abu anan annabi ne ya ɗaukaki garin garin makka da wasu suke zabarin da su je makka ba su je sun ziyarci annabi ba to annabi ne ya ɗaukaci garin makka ba dan manzon Allah ba wa dai san makka ba wanda dai san makka dan manzon Allah aka san makka to kana zamanin da ka je aikin hajji in ka je kuma ba za ka yi ziyara ba gunwa ka je kenan to makkan ma ta ɗaukaka ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk duniya babu gurin da ya kai kabarin annabi daraja duk duniya babu shi shine malam yace mana ma'ana ya halifu laka bi hadha albalad allazi sharraftahu bi makanika kai ka ɗaukaka wannan gari da zaman ka cikin wannan gari da wajen ka cikin wannan gari shine malamai suka ce babu wani halitta wanda annabi dai jingina da wannan abin ya ɗaukaka sai dai wannan abin ya jingina da annabi ya ɗaukaka idan ka ce adalci to annabi ba da ya zama adali ba ne ya ɗaukaka a'a adalci ne da ta siffantu da siffan manzan Allah sai ta zamanto abin kwaɗayi abin girmamawa idan ka ce gaskiya gaskiya ba da annabi ya zama mai gaskiya ba ne ya ɗaukaka gaskiya da ta sifantu da wata sifan manzon Allah ne sai ta zama abun kwaɗayi shi yasa wato babu wani abun da za ka sifanta manzon Allah da shi wai don ka sifanta manzon Allah da wannan abun ka ɗaukaka annabi ne in ka ce masa ka shamsi a kai dai kawai ka faɗi abin da ka faɗa ba za a ce maka ka yi sabo ba dai amma amma wane shamsu a shamsu ita ta kwaikwaye shi a haske in ka ce masa kalkamari eh wane kamar kamaru shi ta kwaikwaya a haske rana ba ta kusufi ne rana tana kusufi wata ba ta kusufi tana kusufi amma manzon Allah haskensa yana kusufi shi ne ai shi Usman ibn Fodi ya ce mashamsu shay'un والخسوف يزولها ليس الخسوف لنور هذا السيد yace rana ba komai bane tunda kusufi yana kau da ita da ka zo ka daga kanka sama baka ga ranan ba a ce tana ina ka ce yau yau yau ba ta da lafiya kusufi ya kama haskenta amma hasken manzo Allah ba a taba ce kusufi ya kama hasken ba laysal kusufu li nuri hadha sayyid babu maganar kusufi na hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa duk siffan da ka faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah annabi ya shige kaza na'am shine malam yace mana a Allah yana rantsuwa da wannan gari sabila da annabi ya girmama garin da zamansa a cikin garin hayyan a raye wa bi barakatika mayyitan ya'ni al-madina da kuma albarkanka bayan baka nan wanda Allah ya ajiye shi a Madina amma wal awwalu asah na farko shine mafi inganci lianna surata makkiyatun sabila da suran makkiya ce ba madaniya bace wa ma ba'dahu yusaffihu qawluhu qawluhu ta'ala abinda ke bayan sa yana inganta fadin Allah ta'ala shine wa anta hillun bi hadha balad alhali kai mazauni ne a cikin wannan gari wa nahawahu da makamancinsa kuma an karɓo wani magana wa nahawu zalika misalin haka qaul ibn ata fadin ibn ata fi tafsiri qaulihi ta'ala cikin fadin tafsirin Allah ta'ala cikin tafsirin fadin Allah ta'ala wa hadzal baladil amin da wannan gari da ya zamo amincacce kala yace shi ibn ata أمنها الله تعالى بمقامه منها وفيها Allah ya girmama wannan gari ya amintar da wannan gari sabila da matsayin annabi Muhammadu a cikin wannan gari zaman annabi a cikin wannan gari da kuma addu'an annabi Ibrahim rabbi ja'al hadha al-balada aminan warzuq ahlahu min as-samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala man kafara fa umattuhu qalilan thumma aqarruhu ila adhabin nar wa bi'sa al-masir garin ya zamo amini ne amincacce Allah ya haramta a zubar da jinin kowa a cikin wannan gari sai dai wanda ya yi ta'addanci wa musulunci Allah ya haramta wato dabban wannan garin ma yana da daraja yana da alfarma yana da daraja yana da alfarma sabila da muqawaman manzon Allah cikin garin makka wa kaunihi biha da kuma kasancewan annabi na ciki fa inna kaunahu amanun kasancewan annabi muhammad a duniya da kasancewan annabi muhammad cikin garin makka amanun aminci ne haisu kana kai ba ma makka ba duk yadda manzon Allah ya je to wannan wajen ya zamanto ya zamanto ya samu amanu aminci sabila da al'aminu amincacce ya sauka cikin wannan garin wato akan samu al'amun ne daga al'amin al'amun shi ne wato amintuwa ga barin tsoro diddul amni shi ne alkhaufu tsoro da ka zauna kana tsoro kana ɗarɗar kana tsoron ko me zai faru to duk gunda manzon Allah ya zauna a gurin to babu wani tsoro tattare da kai ba wani fargaba tattare da kai tun daga manzon Allah yana gurin a shine al-aminul mu'ammin amincacce wanda yake amintarwa Allah ka amintar da mu daga azabar wuta saboda amincin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam a qala ta'ala Allah ta'ala ya ce wa walidin wa ma walad da mahaifi da abin da mahaifin ya haifa akwai wanda ya ce Allah yana nufin wa walidin wa ma walada ana nufin annabi Ibrahim ne sabila da annabi muhammadu jikan annabi ibrahim ya ce man kala akwai wanda ya ce arada adam allah yana nufin adam ne fahuwa amun wannan shine magana wanda mafi yawa aka faɗa wa man kala akwai wanda suka ce huwa ibrahim shine annabi annabi ibrahim allah yake nufin wa walidin wa ma walada fahiya insha allah isharatun ila muhammadin amma idan aka ce wa walidin wa ma walada wannan ishara ne zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam فتدمن الصورة فتدمن فتدمن الصورة القسم به سي سورة تتارو رنسوا دا منزان الله في موضعين أو وجه guda biyu Allah ya rantse da shi la uqsimu bi hadha balad sannan kuma Allah ya rantse da wato mahaifi da abinda mahaifin ya haifa mahaifin shine wato Adamu koko Annabi Ibrahim in muka dauki magana mafi rinjaye din koko wasu ma sun ce Abdullahi Allah yake nufi tunda abdullahi shine mahaifin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine ya kyankyashe manzan Allah daga tsukunsa wa walidin wa ma walida na rantse da uba da abin da uban ya haifa na'am malam yace to za mu ga ashe akwai rantsuwa biyu a nan wa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi suratul baqara kenan ko qala ibn abbas sayyidina abdullahi dan abbas ya ce hazihi hurufu aqsamun aqsama Allah ta'ala biha waɗannan harufa na alif lam mim rantsa ne Allah ya yi rantsuwa ko ko rantsuwa ne Allah ya yi da waɗannan harfofi ɗin ko kuma harfofi ɗin ma'anansu rantsuwa ne wa anhu har yanzu daga ibnu abbas wa an ghairihi fiha gairu zalik wasu sun kawo wani ma'ana ba wannan ma'anan ba wa qala sahl ibn abdullah tustari sahl dan abdullah tustari ya ce al alif Allah da yace alif alifin din nan ana nufin Allah alif lam mim yana dauke da harufa uku ko to sahl ibn abdullah yace harafin farko alif din nan Allah yana nufin Allah ta'ala wallamu lamun din nan na alif la shi kuma ana nufin jibrilu tunda shine dan aike daga gurin Allah zuwa manzon Allah shine wasila sai aka saka shi a tsakiya wal mimu shi kuma mimun din shine muhammadu almuha ilaihi kenan wanda ake jibrilu yake karbowa ya kawo masa wa ka hadha alqaula as-samrakandi malam samrakandi ya hakaito wannan magana ولم ينسبه إلى سهل أما بنسب تاشزوا كسهل بن عبد الله تستريبا وجعل معناه كما ينسك معنانسا أكن ونن معنى سهل بن عبد الله تستري يكاو نشوى ألف أنا نفن سفر كونسونا الله لي لام أنا نفن كرشان سونا جبريل لي شي كما ميم أنا نفن فرقون سونا محمد لي صلى الله عليه وسلم شي الله أنزل جبريل على محمد بهذا الفرقان لا ريب فيه وعلى الوجه الأول يحتمل القسم أن هذا الكتاب حق لا ريب فيه ثم فيه من فضيلة قران اسمه باسمه نحو ما تقدم يتي الله يا سوقد جبريل زوا منزون الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله أنزل جبريل على محمد جبريل يا سوقد منزون الله دا هذا القرآن ونن القرآن ونن لا ريب فيه بابك وكنت أتكنسا وعلى هذا الوجه إذا مكتوكي ونن فسكا na ma'anan alif lamim wato jibrilu ya wato Allahu anzala jibrila ala muhammadin bi hadha alquran Allah ya saukar da jibrilu zuwa ga annabi da wannan alqur'anin zamu ga yahtamilu alqasma yana daukan mene rantsuwa akan cewa anna hadha alkitaba haqqun wannan qur'ani gaskiya ne larabi bi babu kwanto a cikin sa summa fihi min fadilati qiran ismihi bismihi sannan a ciki akwai fadila wato fifikon annabi wajen gwama sunan annabi da sunan Allah nahwa ma takaddama kamar yadda ya gabata a baya قال ابن عطاء ابن عطاء ياتي في قوله تعالى تكن فدن الله تعالى قاف والقرآن المجيد إذا ما قالوا قاف واتو harafi ne kamar yadda nun yake to sai ibn ata ya ce ma'anan qaf aqsama bi quwwati qalbil habib Allahu akbar Allahu akbar Allah da ya ce qaf to Allah na rantsuwa ne da ƙarfin zuciyar manzon Allah annabi zuciyarsa na da ƙarfi zai quwwatin inda zil arshi makin zuciyarsa na da ƙarfi a habarin Ubangiji, sabila da duk makamin da mutum zai naɗe cikin tafiya, to makamin tafiya cikin zuciya shine makami ƙololuwa shine makamin sirri. To Allah da ya ce, ƙof yana rantsuwa ne da ƙarfin zuciyar maso annabi Muhammad haisu hamalal khitaba ta yadda zuciyan ya ɗauki maganganun da Allah yake yi da shi wal mushahadata da kuma gani mushahada a hadarin ubangiji me mushahada mushahada wani mataki ne daga cikin matakan da malaman tasawuf suke ce mutum yakan samu wannan matakin bayan ya samu muraqaba muraqaba shine kiyaye dokokin Allah da saka Allah cikin zuciyarka ko da yaushe da kuma ya zamanto komanka Allahu Allahu ne yaddanka Allahu fushinka Allahu murmushinka Allahu tafiyanka Allahu dawowanka Allahu ɗaukanka Allahu mutum zai iya zamowa haka duk abin da ka gaya cikin Allah ne to yana da muraƙaba wannan mutum sai ya samu mushahada mushahada shine idan zuciya yana kallon abu idan zuciya yana kallon abu shine mushahada to annabi da idan zuciyarsa yake ganin asiran zukata gaba daya nabiyun bi asrarul qulubi munabba'u yana bada labarin duk asirin da yake cikin zuciya in ka zo gurin manzon Allah ma ka ne muka boye masa abu ka haɗinci kanka ne ya sani sai dai ya in ya ga dama ya shiru in ya ga dama ya faɗa maka Allah ya haska masa abin da zukata yake ɗauke da shi da fatan mun gane ولم يؤثر ذلك فيه لألو حاله سبيلا دوككن حالنسا صلى الله عليه وسلم بزاد هكا يا فيفي تهكا با وكيل أنت هو اسم للقرآن قاف سناننا القرآن وكيل أنت هو اسم لله سناننا الله وكيل جبل أنت دوسني وند أكي تمسا جبل المحيط كما يندى أكوي بحر المحيط kogin da ya kewaye duniya to akwai jabalul muhit dutsen da kuma ya zo ya yi dajiya ma duniya ya kewaye ta gaba ɗaya jabalul muhit bil ardi wakila gairu hadha an faɗi koma bayan wannan malamai da yawa kuma suna cewa Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik sukan ce masa kurma suna cikin kuraman baki wanda ba a san fassarar su ba Allah shi ya san me yake nufi da wannan amma wasu daga cikin malaman ulumul qur'an sukan ce Allah yakan yi amfani da waɗannan harafofi ne domin a fisgo zuciyar kafirai sabiya da kafirai ba su san saurari qur'ani wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadha alquran wal gaw fihi la'allakum taglibun suna ce kar ku ji qur'anin nan qur'anin nan kar ku kar ku yadda kuna jin sa sabila da qur'anin yana da wata zaki yana da wata ɗanɗano mafi yawa annabi da daddare in ya tashi yana karatu a sabila da daɗin muryar manzon Allah da kuma yadda Qur'ani yake sai mushrikai su zo su bubbuya su bubbuya suna jin karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai asuba yayi sai Abu Jahl kenan sai wannan ya fito dai jira sai ya ga wancan kafirin ma ya fito a kai ma ka zo ne a a to wani kai ma ka zo ne to gaskiya kun ga mu ga kowa gaba da mutumin nan haka kar mu ƙara zuwa shikenan sun tafi akan ba za su zo ba washi gari sai su sake zuwa sai sun fito sai su ga junansu kamar wani mutum aka ce ya ba wa matansa suyan nama ya ce karki ci ko ɗaya ya ba ta auduga ce ki toshe hancinki ko ƙanshinsa karki je ya shigo gida sai ya ga mai ganta ba sai kawai ya ga suyan ya ga nama kuma a kwando gashi nan ta soya shi sai ya ɗauki ɗaya ya yi bayan gida daidai ce sai suka haɗa a can ita ma ta shiga tana ci sai ci kin zo ne sai ce kunya kuma ya kama su gaba ɗaya to kafirin sai sun zo su tsinci kansu kowa ya zo wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadha alquran wa lagfihi la'allakum taglibun kar kuna jin wannan alqur'ani kuna yin izgili da qur'ani to sai ya zamanto ba su san su tsaya su ji qur'anin sai Allah yayi wani usul yayi amfani da wani usulubi na jawo hankalinsu idan annabi ya ce alif lam mim ko ya ce alif lam ra sai su a'a yau kuma sabila da alarabci ba su da wani abu alif lam mim harfa haka yau kuma to me za a ce a bai kenan me za a ce a bai kenan sai kuma a ji Allah ya faɗo abin da zai faɗa wato wannan wani uslubi ne na jawo hankali kenan shi irin wannan qaf ko nun ko kuma alif lam ko alif lam ba za mu tsaya anan saboda lokaci yayi abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi na kure Allah ya fi mana Allah ya kara mana soyayya ga sayyidina Rasulullah Allah ya fi mana kurakuran mu maulan mu shehi Allah ya kara masa lafiya da nisan kwana Allah ya kiyaye mana shi sauran shekunan mu Allah ya kara musu kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم وما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته